bismillahirrahmanirrahim dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala mahalicin sammai da ƙasai wanda ya halicci rayuwa da mutuwa don ya jarrabi bayinsa wanda zai yi aiki mai kyau don neman yardar Allah mun shaida Allah subhanahu wa ta'ala shi kaɗai yake babu abokin tarayya gare shi cikin mulkinsa da jujjuya al'amura shi ke ni'imta bayinsa da ni'imomi daban-daban mafi girman ni'ima da yake wa bayinsa shine ruwa da yake zubarwa daga sama yake kuma tsirar da tsirrai daga ƙasa don bayi su yi amfani da wannan cikin jin daɗin rayuwarsu Allah subhanahu wa ta'ala ya yi umarni a bauta masa shi kaɗai subhanahu wa ta'ala shi kaɗai yake babu abokin tarayya gare shi babu mataimaki gare shi babu mai masa katsalandan cikin mulkinsa kuma mulkinsa baya karewa mun shaida lalle annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bawan Allah ne kuma manzon Allah ne Allah ya aiko shi da shiriya ya bashi fiyayyen littafi shine alqur'ani mai girma ya aiko shi zuwa ga mutanen duniya baki daya yana mai albishir gare su yana mai gargadi ga duk wanda yayi abun da ba daidai ba akwai wuta in bai tuba ba tsira da amincin Allah su tabbata gare shi da bisa alayensa da sahabbansa da duk wanda suka bi su da kyawawan ayyuka zuwa ranar ƙarshe a yau huduban tana tunatar da mu mahimmancin kadaita Allah subhanahu wa ta'ala a rayuwar ɗan adam duniyarsa da lahirarsa wannan yana nufin tauhidi abin da ya sa ya zama taken hudu ba a wannan lokaci ba mamaki mutum ya ce a'a har yanzu a tauhidi ake to har tauhidi koyaushe ma a tauhidi ake domin da'awar musulunci gaba daya da kashin bayan kira da duk annabawan Allah suka yi duk gaba daya ya taru ne karkashin tauhidi kuma babu inda ake samun barna sai in an rasa tauhidi an rasa aqida an rasa sanin Allah subhanahu wa ta'ala. Haka sanin girman Allah subhanahu wa ta'ala da kaɗaita shi da bauta da tabbacin saninsa da sanin matsayin Allah shi ke sa mutane su samu nitsuwa su kuma kaɗaita Allah da bauta su yi zamantakewa mai kyau. Da yawa daga cikin mutane garin rashin sanin Allah subhanahu wa ta'ala suke aiwatar da duk wani ayyuka. wanda zai kai su ga samun fishin Allah saboda ba su san waye Allah ba don haka ba sa tsoron fishinsa wanda ya san abun da yake tsoro ya kuma san irin ukubar abun da yake tsoro ya kuma san irin bala'insa ya kuma san irin rahamarsa to wannan shine zai sa yayi kwadayin rahama ko ya ji tsoron azaba amma idan ba a san Allah subhanahu wataala ba ba a san haƙiƙanin matsayin Allah subhanahu wata'ala ba to ba abin da mutum ba zai yi ba saboda bai san Allah ba subhanahu wata'ala za a iya samun mutum yana zuwa masallaci yayi sallah yana azumin wata ramadan yana aikin hajji yana ba da zakka amma bai san Allah ba wannan sai ya aifar da sharri saboda rashin tauhidi da rashin aqida idan mutum bai san Allah ba duk abin da aka ce sabo ne ba shi damuwa don ya aikata don haka rashin sanin haƙiƙanin sanin Allah subhanahu wata'ala shi ya sa mutane tun daga zamanin farko har ƙarewar duniya ake shiga cikin hatsari da kwamacala da abin da ba daidai ba amma da zaran an san Allah wanda ya san Allah ya fi kowa tsoron Allah shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar cikin ma'anan fadin sa ni fi ku tsoron Allah nafi ku sanin Allah nafi ku tsananin tsoron Allah saboda annabi sallallahu alaihi wasallam shi yafi kowa sanin Allah don haka yafi kowa tsoron Allah idan aka ce ana ganin ana ayyuka ko na shashanci ko zinace zinace ko shaye-shayen giya ko luwatsi ko sauran fasadi duka waɗannan mai aikata su yana aikata su ne saboda rashin sanin Allah subhanahu wa ta'ala domin Allah ne ya hana a aikata su amma da bai san Allah ba sai yana ga kaman wasa ne cin hanci da rashawa da ake magana a kullum a kababen rediyo da rubuce-rubuce da masu rubutu suke yi kan wayya za a tsaye da cin hanci da rashawa ko kawar da cin hanci da rashawa ba kai tsaye za a iya tsaye da cin hanci da rashawa ba sai in son Allah da sanin Allah da sanin waye Allah ya da su a zuciyar mutane idan mutum bai san Allah ba to baya tunanin in ya yi cin hanci ko rashawa cewa wani abun damuwa ne saboda bai san Allah ba bai san meye hatsarin wannan abun ba rashin sanin Allah ya sa wani yake iya zuwa ya yi shashanci a wani guri inda matar da ba tasa ba ko mata ta yadda ta yi shashanci da mijin da ba nata ba saboda mai bata san Allah ba ko bai san Allah ba rashin sanin Allah ya sa da zarar mutum ya samu dama ko matsayi yana iya ɗebe duk dukiyar da ta wuce ta ƙarƙashinsa ko ba duka ba kuma zai ɗebi wadda ba ta halatta gare shi ba saboda bai san Allah ba wanda ya haramta wannan aiki da haka ya ku al'umma musulmai tauhidi sanin takar Allah subhanahu wataala ke sa mutum ya zama mai aƙida ingantacciya ya zamanto yana matukar kwaɗayin rahamar Allah yana kuma matukar tsoron azabar Allah wannan ma shine takawa idan babu sanin Allah subhanahu wataala to babu abun da ba za a aikata ba doka maimakon a ce za a kawar da cin hanci da rashawa a'a a dasa sanin Allah a zukatan mutane da yawa musulmai ma da yawa ba a san matsayin Allah subhanahu wata'ala ba balle waɗanda ba musulmi ba da yawa musulmai suna zuwa su yi sallah suna zuwa su yi ayyuka na addini amma fa ba tare da sanin Allah haƙiƙanin sani ba domin Allah subhanahu wata'ala babu shakka a cikin sha'aninsa shi yasa Allah ke cewa afillahi shakkun fatirus samawati wal ard wa fatiris samawati wal ard afillahi shakkun wai kan mutane abun da suke yi na barna dinnan wai shin suna kokonto wai akwai kokonto ne game da Allah don wanda yake kokonto shi yake iya yin barna kai tsaye a fili ido da ido don barna yanzu hatta kai matsayin ana yin ta a bayyane rashin barna shine ake yi a ɓoye kai mutum yana iya rashin ɓarna ya ce zai bi abin da ya dace kaji ya zama abin zargi misali yau da za ku zo yin wani abu ko samun wani abu sai aka ce a akwai cin hanci da ake bayarwa za ku tafi wani ayyuka ko za ku samu wani abu ko za ku yi wata tafiya sai aka ce masu ba da biza ko masu yin kaza sai an ba da cin hancin naira dubu biyar misali sai wani ya ce shi ba zai bayar ba garin haka aka yi ta shan wahala wa in ba zai bayar da wannan dubu biyar ba to zai jira tsawon lokaci sai an yi processing yadda ka'ida ta ce amma in zai bayar za a tsallaka sai bai bayar ba idan ya jira aka yi sati biyu tukunna ya samu sai ka ji duk mutane suna zaginsa ka ji ana cewa ka ji shi da Allah akan dubu biyar ya jinkirtar da mu kaga abun da ya ƙi yi ya zama abun zargi kuma abun da yin shine abun da yin shine daidai amma sai zama abun zargi a gurin mutane akan dubu biyar wani ya sa an ajiye masa kayansa an yi dile akan dubu goma ne fa kawai wai wani irin son kuɗi ne da shi wai ya bada dubu goma kawai a bar shi ya wuce ya ƙi ya bayar sai ka ji mutane suna zargin ka idan ka ce za ka bi doka da ƙa'ida yadda ya dace don tsoron Allah subhanahu wa ta'ala wato ɓarna ta kai matsayin har wanda ya tsaya ya ce a yi gaskiya ma ya zama abun zargi ka duba wane ya zo ya hana mu yin kaza abu kaza da muka saba yi wane ya hana mu sai ka ce kudin babansa kuma kudin gwamnati ne duka wannan ana zargin wanda ya ce kar a yi barna saboda mai ba a san Allah ba haƙiƙa ne rashin sanin Allah subhanahu wa ta'ala ya ku al'umma musulmai wajibi ne a zama an san tauhidi an san Allah subhanahu wa ta'ala dukkan annabawa dinnan tsabar sanin Allah ne ya sa su ini su kwana su ini su kwana da yunwa haram yana wucewa a gabansu ba sa taɓa ko ɗanɗana da yatsa ba sa yi ba sa ma sha'awansa inda ya ce haram ne ba sa sha'awansa sai su ji sun ƙoshi kawai tare da cewa ga yunwa tana ka da su saboda me saboda sun san Allah tsoron azabar Allah ta gwargwadon kiftawar ido ya fi musu bala'i da tashin hankali sama da jin daɗin duniya gaba ɗaya saboda mai sun san Allah haka sahabbai haka tabi'ai haka tabi'ut tabi'ina dukkan manyan malamai magabata sanin Allah yasa zaka ga malami yayi tafiya daga wani gari zuwa wani gari tsawon tafiyan wata guda yana tafiya a hanya ruwa ba zai sha ba in ba na halal bane saboda me ya san Allah subhanahu wataala Imam an-Nawawi rahimahullahu ta'ala malaman tarihi ke cewa ya rayu a ƙasar Sham lokacin da ake cikin wani irin yanayi sarakuna a wancan lokacin sun yi fin ƙarfi wa dukkan talakawa aka ƙwace gonakan talakawa da lambunansu da gonakansu da itatuwansu masu ba da 'ya'yan itatuwa da dibinai da sauran 'ya'yan itatuwa sarakunan wancan lokaci suka ƙwace da suka ƙwace bayan sun mutu 'ya'yansu suka gaje su da haka ‘ya'yan suka gaji wa innan gonakai a gurin iyayensu sarakuna, asalin masu gonakan kuma an raba su da su har abada. Lokacin da imamun nawayi neman ilimi ya kai shi wannan yanki, shekara takwas ya yi, bai taɓa cin ɗan ice ba a garin. Aka tambaye shi me yasa ya ce yana tsoro, kar gona da ya ci ɗan icen da aka kawo ko da sa ya yi, ta faɗa cikin gonakan da ƙwatansu aka yi, wasu suka ci gado, in an je ana bincike a gaban Allah har su da suka saya a nemo su wannan abun ya hana shi ci shekara takwas bai ci dan ice ba saboda mai tsananin sanin Allah subhanahu wataala to mu da bamu san Allah ba ko kuma da yawa a yanzu da ba a san Allah subhanahu wataala ba idan abun barna ya zo kawai mutum zai kutsa ya zama shine na daya wajen dauka abun da ba halal ba in dai samu za a yi ko wani abu na kuɗi ko wani abu na samun wani abu mutum zai zama kowa yana rige-rige zama shine na ɗaya wajen ɗauka saboda mai ba san Allah ba kawai a mutum ya ɗauka ya cinye shi kenan gobe kuma a nemi wani duk abun da kake tunani inda ka san Allah subhanahu wata'ala ka auna ka gani jiya da aka raba haram da kai ka wadatu ka daina neman kuɗi a duniya shekaran jiya da aka raba da kai ka wadatu ka daina nema inda a ce za ka wadatu har abada ka daina nema in an samu na yau da wataƙila ma zai zama ko da sauƙi a rayuwar duniya ɗin kafin a je lahira amma ina ko an raba da kai yau to gobe kuma sai ka ƙara kwaɗayi sama da na yau in an raba da kai gobe ba shi ne ƙarshen rayuwar ba jibi kuma sai ka ƙara kwaɗayi sama da na gobe haka abun yake amma ba a san Allah ba subhanahu wataala da an san Allah da an wadatu da arzikin da Allah ya bayar sanin Allah shi zai sa ka ji cewa ka gamsu da abun da Allah subhanahu wataala ya raba ya baka domin wanda aka bawa mai yawa ka ganshi da kuɗi da gida da waye da motoci ba wai yafi soyuwa a gurin Allah bane a'a Allah bai manta da kai ba kuma baka taba shiga cikin wani guri da Allah ya manta da gurin ba kuma dukkan mutanen duniya babu sakan daya da Allah ya shagaltu da duba 'yan Najeriya sai manta da 'yan Nijar babu wannan. Garin lura da 'yan Najeriya har aka samu Allah ya manta da 'yan Kamarun babu wannan a rayuwar Allah, babu wannan a tsarin Allah. Allah ya wuce haka. Garin lura da 'yan Eshiya Allah ya manta da 'yan Amurka, aina babu wannan a tsarin Allah, babu wannan. Yadda yake kula da mutum ɗaya haka yake kula da kowa duba dukkan mutanen duniya da kuma waɗanda yake mutum ɗaya daidai ne a gurin Allah ma khalqukum wala ba'athukum illa ka nafsin wahida duk rayuwarku da jujjuyawanku wasu suna kasuwa wasu suna gona wasu suna office wasu sun yi tafiya wasu suna zaman gida wasu suna rubutu wasu suna karatu wasu suna noma wasu suna kaza gaba ɗaya kaman abu ɗaya ne a gurin Allah babu wanda garin duba manoma ya manta da 'yan kasuwa Allah baya wannan don haka ya ku al'umma da mun san Allah subhanahu wata'ala da mun kwantar da hankali cewa arzikinmu yana nan a gurin Allah wadatar mu tana nan a gurin Allah kuma da mun mai da al'amari ga Allah kuma da mun nisanci abin da Allah ya hana ya ku al'umma musulmai wajibi ne a ji tsoron Allah a san Allah a koma ga Allah cikin duk abin da ake yi duk wanda ya koma ga Allah ya huta wa man yatawakkala ala Allah fa huwa hasbu inna Allah balighu amri قد جعل الله لكل شيء أمرا قد جعل الله لكل شيء قدرا الله سبحانه وتعالى yace wanda duk ya dogara ga Allah fa huwa hasbuhu Allah kawai ya isan masa abinda ba za ka iya ma Allah zai baka ikon yi abinda ya gagare ka Allah zai isan maka don haka ya ku bayin Allah ku sani cewa dukanmu gaba daya muna bukatar mu san Allah subhanahu wataala mu kyautata aqida sanin Allah mu bi sunayen Allah mu ga sunayen Allah mu san su mu san ma'anan su mu ga ma'anonin su mu yi amfani da su Allah shine ar-razzaqu Allah shine fa'al-latifu Allah shine al-ghafur shine ar-rahim kuma lokaci guda shine al-jabbar al-qahhar Allah subhanahu wataala shine masu wannan mai wannan sunaye Allah shine mai wannan sunaye walillahi al-asmaul husna fad'uhu biha musan Allah musan sunayensa musan sifofinsa Allah babu sifar na kasu tattare da shi don haka mu dogara ga Allah subhanahu wataala cikin duk abin da muke yi mu kyautata aqida mu gyara aqida mu zamanto masu aqidar kalmar shahada in kace la ilaha illallah ya zama da gaske la ilaha illallah cikin ayyukanka cikin maganganunka cikin kasuwancinka cikin aikin gwamnati cikin gona cikin ko menene Allah subhanahu wataala ya samu gane Allah subhanahu wataala ya taimake mu Allah ya gafarta mana kurakuran mu ya hada mu cikin jannatul firdaus da mu da iyayenmu da zuriyanmu da iyalanmu innahu ala kulli shay'in qadir إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فاتقوا الله عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله جل وعلا وأذكركم بعد نفسي بمعرفة الله سبحانه وتعالى يجب على كل واحد منا أن يعلم أن يعلم الله سبحانه وتعالى وأن يجد العلم حق علم اليقين بالله سبحانه وتعالى لا شك في الله ولا شك في أمور الله أفي الله شك فاطر السماوات والأرض فاتقوا الله عباد الله أقول ما تسمعون واستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروه إنه هو البر الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فاتقوا الله عباد الله واعلموا عباد الله أن الناس بحاجة ماسة إلى معرفة الله سبحانه وتعالى لأن كثيرا من الناس لا يعلمون من الله أتعلمون الله سبحانه وتعالى ثم تعسونه أتحبون الله سبحانه وتعالى وتخوضون في معصية الله هذا أمر عجيب أمر غريب فاتقوا الله عباد الله واعلموا أنكم تحتاجون إلى معرفة الله ونحن يمكننا أن نعلم من هو الله سبحانه وتعالى إذا مررنا بأسمائه وصفاته وعلمنا معانيها معاني أسماء الله سبحانه وتعالى الحسنى ولله الأسماء الحسنى فدعوه بها فليراجع كل منا أسماء الله الحسنى وليعلم أن الله هو الله هو الواحد القهار الجبار العزيز المتكبر الرزاق إذا كان الله يصف نفسه بأنه هو الرحمن هو الرحيم فأين نحن لماذا نذهب ونجري ونفر ونبتعد عن الله سبحانه وتعالى عباد الله اتقوا الله سبحانه وتعالى واعلموا الله حق معرفته واعبدوه سبحانه وتعالى وحده لا شريك له واعلموا عباد الله أن الله أمركم بأفضل الأعمال وهو الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين فقال جل من قائل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين اللهم من أراد الإسلام والمسلمين بسوء أو شر اللهم عليك به إنه لا يعجزك اللهم من أرادنا أو أراد أهلنا أو ذرياتنا بسر بس- بشر أو سوء أو مكر أو أذية اللهم عليك به إنه لا يعجزك اللهم شتت شمل أعدائنا يا ذا الجلال والإكرام اللهم فرق جمعهم يا ذا الجلال والإكرام وأنزل علينا بركات من عندك في بيوتنا يا رب العالمين وأنزل علينا بركات من عندك في بلدنا قم وسائر بلاد المسلمين اللهم اغفر لأنا- لنا ولآبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا واجمعنا وإياهم في جنة الفردوس وأصلح لنا أزواجنا وذرياتنا واجعلهم قرة عين لنا في الدنيا والآخرة إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا رب العالمين يا أرحم الراحمين واجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا معنا شقيا ولا محروما عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه وآلائه يزدكم ودعوه يستجيب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا يا رب العالمين قوموا إلى صلاتكم يرحمني ويرحمكم الله